بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سافير رانر أصبر أشرنغ وتر رمضان shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 30 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na bakwai insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Qiyamul Layl wallafar al-Imam al-Hafiz Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jawzi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 597 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ibn jauzi yana ci gaba da kawo mana nasoshi da maganganu da shawarwari wanda suke da alaka da falala da tsare-tsaren yadda ake ibadoji cikin dare za mu tashi a lambar tarjama ta 84 inda yake cewa wa haddasani muhammadun qala haddasani sadaqatul muqri قال حدثنا صاحب لنا يكنى أبا سعيد من حملة القرآن قال yana kawo wasu kissoshi na wato mutane waɗanda aka samu labarin an tashe su a bacci wani wata halitta ta zo musu cikin bacci ta tashe su ko ta yi musu nasiha akan su dage game da kiyamul laili ko su daina sakaci da shi shine yace wannan mutumi wanda makarancin alqur'ani alaramma ne ko wani wato babban mahaddacin alkur'ani mai suna abu sa'idin shine yake cewa nimtu zata lailatin an juz'i wata rana bacci ya dauke ni ban karanta abinda na saba karantawa a wannan dare na alkur'ani ba fa fa uritu fi manami ka anna qa'ilan yaqulu sai aka nuna mini cikin bacci kaman wani yana ce mini ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatan nama ila al-fajr ce ina mamakin jiki lafiya lau kuma na matashi ce ya kwanta ya tabbaci tun farkon dare har asubahi wal mautu la tu'manu khaf khaf khatfatu alhalin kuma mutuwa babu wanda ya isa ya amuntu daga waftarta daga sammatsinta baka shirya ba ta dauke ka kana ganin da kuruciyarka ta datse rayuwarka kana ganin da lafiyarka ta bar mala lafiya ta dauke ka fi zulamin laili idha yasri mutuwa na iya zuwa cikin duhun daren nan sanda dare yake tafiya ta wuce da mutum min baini manqulin ila hufratin yaftarishu al'amala fil qabri sai kaga kawayi gari cikin waɗanda za a dauka akan makara akai su kabari a kwantar da su a cikin wani rami wanda abokin kwanciyarka shine aikinka wa baina ma'khudhin ala ghirratin ba ta tsawilar kibri wal fakhari ko kuma wanda za ta yi mushi sammatsi ala girra wanda za ta yi mushi kwaf ɗaya ba ta tsawilar kibri bayan ya daɗe yana girman kai wal fakhari da cika baki ajalahul mautu ala ghaflatin mutuwa ta riske shi ta mai gaggawa ala ghaflatin ba tare da ya shirya ba fa ba ta mahsuran ilal hashari sai a wayi gari an ɗauke shi an kai shi matattar da ake aje gawoki wato makabarta kenan wannan yana cikin tafin kitabu tahajjud wa qiyamul layl na ibnu abid dunya da kuma littafin almanamat shi ma dai nashi ne da kuma littafin tarihu madinati dimashqa na al-imam abul qasim abin nan wato ibnu asakir ne dimashqi Allah ya gafarta musu gaba daya malam ya sake cewa wa akhbarana muhammad ibn nasir qala anba'ana abul qasim علي ابن عبد الرحمن ابن علي اليك النيسابوري eh wannan wani malami ne mutumin ainihin wato kasar abin nan Naysabur Iraki kenan za a ce ko Afghanistan nan da yankin yana da tarihi a cikin a cikin tarihu Baghdad da tarihul Islam قال يتي أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن Abdullahi al-Hakim Hakim annai saburi wannan namu da aka sani me me musadarak qala samitu aba muhammad ya ibn mansur al-qadi yaqulu haddasana abubakar al-isma'ili isma'ili wanda babban malamin na mai littafai da yawa shi kuma ya ce wato a ƙala akhbarana ahmad ibn abil hawari ƙala samitu abu sulaiman ad-darani wannan waliyin nan ya kulu yana cewa baina ana sajidun zahaba biyan nau wata rana na yi doguwar sujuda cikin dare ce kawai sai bacci ya wuce da ni faiza ana biha kawai sai ga nigata wace yace ya anil haura naga wata kyakkyawar mace kamar ya aljanna qad rakadatni bi rijliha kawai sai ta shure ni da kafarta wa qalat tace habibi kai masoyina atarqudu aynaka wal maliku yaqdharu yanzu nan sai ka zo kai ka rufe idanunka kai ta bacci alhalin al malik Allah ubangiji yana namshi baya bacci yana ta karban lada yanzuru ila al mutahajjidina yana kallon masu sallar dare fi tahajjudihim bu'usan li'ainin atharat ladhata nawmati tace Allah wadaran idan da ya fifita dadin bacci ala ladhati munajatil azizi sama da wato ganawa da Allah madaukakin sarki lokacin ganawa da Allah masu ibada suna ta ganawa da Allah ga kuma ka zabi bacci ce Allah wadaran wannan ido kum ka tashi nace faqaddana al-faragu lokacin gama gana wannan ya kusa an kusa gama walaqiyal muhibbuna ba'dhum ba'da walaqiyal muhibbuna ba'dhum ba'da masoya sun gamu da junansu fama hadar ruqad wani irin bacci kake yi mai nauyi haka habibi ya kai masoyina wa qurrata aini ya kai sanyin idanuna atarqudu ainaka wa ana urabbalaka sai ka zo kai ta bacci alhalin ni nan ana nan ana ta gyara ana ta mini shiri don kai duk shirin da nake yi don kai ne fil khuduri a cikin ɗakuna munzu kaza wa kaza tun tsawon shekaru nake shirin tarbarka kai kuma ka zo kana bacci wa fi riwayatin munzu 500 am tace shekara 500 yace qala a musulman da rani yace fa wasabtu fazi'an kawai sai na farka firgigig wa qad ariqtu naga kawai ina ta zufa istihya'an min tawbiqiya saboda jin kunyan irin tsawa da kashedi da irin tanke da taimuni iyaya wa inna halawata mantiqiha la fi sam'i wa qalbi yace amma fa duk da haka ina jin dadin muryarta a zuciyata da kunnena ga dadin murya amma kuma naji kunya Allah ya gafarta mishi wannan isnadi ne sahihi jama'a zuwa ga wannan kissa saboda ka kissa ce da gaske ta faru aitin daga isnadin kaji musalsalun ne bil a'imma kuma mutum ne sananne da sallar daren shi da komai yayi bacci a cikin sujuda ne ma kaga ya ma fara sallar kenan ma da ya iya kokarin shi yana sallah amma sai bacci ya dauke shi amma huru'ini bata gamsu da abin da yi ba kai ka samu wata ta shure ka kai kaga alhamdulillah zaka ce to alhamdulillah ashe muna cikin lissafi tunda har ta san da kai sai da kai ta bacci ga kawai alam na ma ya gaji ya banka قال أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني جادة قال أخبرنا عثمان بن عامر بن إساق البرجي قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص عمر بن ابن حفص الجرجيري كان قال أخبرنا أحمد بن الخليل القومسي قال أخبرنا أبو محمد بن إسحاق الزراد قال حدثنا إبراهيم بن العباس قال حدثني الصباح wancan al-khalil qumasi amr ibn khalil qumasi yana da matsala saboda haka isnadin yana da rauni sosai da gaske yace haddathani sabbahu ibn ayyuba qala akhbarani abu salih al-hajari qala tafakkartu zata laylatin fi umuri wata rana cikin dare na zauna ina tunani game da rayuwata faqum fa maqattu nafsi sai na ji haushin kaina na raina ibadata na raina istiqamata wa dama'at aynaya na fara kuka saboda nadama wa sahirtu sa'atan min al-layl ido na biyu wani tsawon dare fatawadda'at sai nayi na tashi nayi alula wa sallaitu nayi salla thumma aghfaitu sannan sai bacci ya dauke fa idza ana bijariyatin hasna sai na ci karo a cikin bacci na da wata kyakkyawar budurwa alaiha thiyabun khudrun ta sanya tufafi kore wa ma'aha shay'un yushbihu al-qars a a hannunta akwai wani abu da ya kama da alƙars shi ne kaman gurasa ko donut wani abu ne da ake haka a yi shi cycle kaman waina ko gurasa ko donut duka ana yi ce mashi alƙars abiyad fari to ya fi kama da waina ke na wannan ko faƙalat sai ta ce mini duk hadi an shi wannan ka ci fa zuƙutuhu sai na ansa na gutsira na ci fa idza huwa shahadun sai na ji an mishi an jiƙa shi da zuma zuma ce ɗanɗanan shi faja'altu faja'alat tulqimuni sai ta dinga ta dinga samun a baki ina ci fa qultu ma zuqtu mithla haza nace mata wallahi ban taba cin abu mai daɗi irin wannan ba qalat tace haza bi maqtika nafsaka wannan da aka baka an baka iya rabanka kenan wanda ka wulakanta kanka wannan shine iya rabanka fa in zitta zaduka in ka ƙara ibada za su ƙara maka faƙultu laha sai na ce mata fassiri maƙulci yi min bayani ban gane ba faƙala ta ce maƙtuka li nafsika ibadatun wa fikiratuka hasanatun wa dam'atuka samaratun ta ce wannan abin da ka yi na zama da ka yi kana jin takaicin zunubanka da nadamarka to mataki ne na ibada hakanan tunani da kai kana ta tunani akan Allah da lahira shi ma ibada ne hakanan kuma hawayen da ka zubar shi kuma dan itace ne a aljanna wa salatuka jannatun salar da kai kuma kariya ce gare ka wa qalat tace mishi i'mal li karimin la yadhiqu bil kathir ka dinga aiki don Allah wanda yake karimi wanda baya kuntata dan yawan aikinka ko yawan abin da zai baka wannan isnadi ne mai rauni kwarai da gaske kusan ka ce maudu'i ne amma dai kissar kajita to ya gama kawo waɗannan kissoshi sai ya tsallaka ya ce albabu thani ashar fi zikiri man kana ya ƙumu thuluthal layl amma ya ce zai kawo mana masu kiyamu layli ɗaya bisa uku wani rabi wani kaza da kaza da kaza qala akhbarana abdurrahman ibn muhammad al-kazzaz qala akhbarana yusuf ibn muhammad al-hamra hamrawani قال حدثنا أحمد الفردي عبيد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا بشر ابن مطر حا وأنبأنا يحيى بن ثابت بن بندار قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري بابا مالمي ne masananne mutumin kasar Bagadaza Allah ya gafarta mishi ya rasu 235 ya ce ƙala su biyun wato da bishiru ibn matsar da ƙawariri suka ce haddasana sufiyanu sufiyanu wato ya ba mu hadisi sufiyanu ɗan uyaina kenan shine malaminsu tun daga shi nan an amur bin dinar ƙala samitu amur bin ausin sakafi amur ɗan aus sakafi shi ne yake cewa ya ƙulu haddasana abdullahi bin amur bin al'as malam abdullahi dan amur dan as cikin sahabban nan Allah ya gafarta masa ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lahu annabi ya ce masa ahabbu salati ila allahi salati dauda salatu dauda alaihi salam kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu akhrajahu nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masayidna abdullahi dan amur dan as ya ce masa sallah mafi falala a wurin Allah wacce Allah ya fi so ita ce irin sallah annabi Dawuda shi ne yanamu nisfal layli da zaran an yi isha sai mutum ya kwanta bacci idan dare ya kai rabi ɗaya da rabi ne biyu da rabi ne karfe nawa ne kai ka sani ko yaushe ne dabin dare sai kuma sai ya miƙe wa ya ƙumu sulusahu sai ya sallah wadda take kwatankwacin an raba dare gida uku to ya yi sallah ɗaya bisa ukun dare idan dare awa takwas ne sai ya sallah kamar ta awa biyu ko awa biyu da rabi waya namu sudusahu abinda ya saura sai sake yin bacci wannan salan to shi Allah ya fi so akan kowace ibada ta dare kai bacci farko ka tashi kai ibada ka sake komawa bacci kuma hatta a kimiyance wannan ya fi amfani da falala ga jikin adam mu kiyaye wannan in zaka iya shi wannan shine shine na muqarrabuna in ba zaka iya ba kuma kai abin da ya sawaka kada ji annabin Allah ne yake yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada recommendation a lokacin shi Abdullahi dan dan As zamu yi tunawa ustazi ne mai jajircewa alaramma ne yana ta nema a bashi dama cewa zai daina bacci zai daina cin abinci zai daina komai sai dai ibada yana so ya zama wani dan karamin mala'ika annabi ya ta hana shi a lokacin bai ji ba akwai kuruciya akwai karfin hamasa da imani da san lahira kuma haka ya rayu yana ta wannan ibada daga baya yana cewa ya laitani qabiltu rukhsata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi sa kullum ana so matasa su dinga jin maganar dattawa su dinga hakuri da ra'ayinsu komai da suke ganin nagartar shi inda tawa suka ce a karka auri wanci to yi haƙuri ka aure ta a a karka shiga sabga kaza to ka kyale su sun samu da sabga akwai abin da dabararka da ka baya taɓa ganin shi sai yau da gobe ta gaya mashi wannan yana da gaske abin da darasin da ake ɗauka daga tarihin shi Abdullahi dan Amr dan As sai da ya wayi gari baya iya yin sallah baya iya yin azumin gashi Allah ya mishi tsawon rayuwa kuma ya ce ba zai iya barin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce so da ka sai ya sha ruwa kwana sha biyar ya azumi kwana sha biyar in zai yi sallar daren ma tun bayan la'asar zai zaunar da ko wata yarsa ko wata matarsa sai ta tuna mashi tilawash saboda shekaru sun mai yawa Allah ya kara masa yadda Allah ya gafarta mashi wani yana cikin Bukhari da Muslim qala hadathana qala akhbarana Abdul Wahhab qala hadathana Abdul Mubarak al-Mubarak ibn ibn Abdul Jabbar qala hadathana Abu Talib al-Ushari قال حدثنا ابن أخي ميمي قال حدثنا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا إسحاق ابن إسماعيل إسحاق ابن إسماعيل الطالق عليكم قال حدثنا جرير جرير وانا ابن عبد الحميد الضبي قال حدثنا ابن شربمة ابن شبرمة ابن الطفيل كنا قبل ابن شبرمة قال يتي كان زبيد اليامي زبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم اليامي mutumin kufa ne ya rasu hudu, shi ya kasance ya kasance ya ja'alul layla thalathata aflafin yana raba dare gida uku bainahu wa baina ibnai yana rabawa da ƴaƴan shi guda biyu fakana rubbama nada ahaduhuma yakan kira ɗaya daga cikin ƴaƴan shi fa yaqulu sai ya ce masa qum ila juz'ika wato shi yana za su yi bacci tare su miƙe su ibada tare su sake yin bacci tare kaga salatu athlasin ke to idan ya idan ya tashi sai ya tashi ɗaya daga cikin ƴaƴansa sai ya ce masa tashi ka karanta juz'in da ke kanka na na na na wurdinka na sallar dare fa yaksalu yaro ya fara sai ya ji kasala fa yutimmu juz'ahu sai shi ya karasa musu wato yaron ya musulmanci su fara karatu su fara sallah in yaron ya ji kasala sai ya karbi shi sai ya karasa rubbama kasil al'akharu ɗayan shi ma ya samu kasala sai fayutinmu sulfehi masu yi cika musu mun gane yana da ‘ya'ya ne mahaddata ko masu karatu alkur'ani sai kan tashi tare da su sai ya sa ɗaya ya limanci idan ya gaji sai ya sa ɗayan idan ya gaji shi kuma sai ya ƙarasa musu wannan isnadi ne kyakkyawa قال حدثنا قال اخبرنا ابن ناصر قال اخبرنا علي بن محمد العلاف قال حدثنا علي بن عمر القزويني قال قرأت على عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قلت له قرأت في كتاب أبيك عن أبي الفضل جعفر بن محمد الشي الشيرجي قال قال أبو حفص ابن أخت بشر قالت لي والدتي يتي ما هي فياتا تاتشي مني ما هي فياتا تاتشي ابن أخت بشر إنكنا واتو بشر ابن الحارث وني مشهور من إبادة ta ce kana bishir bin al-harith khaluka dan uwan mahaifiyarka inji mahaifiyar ta shi kenan tace mishi dan uwan mahaifiyarka mai suna bishir bin al-harith ya kasance kad jazza al-laila ala thalathati athlasin ya kasance dare zuwa gida uku thulusul lil qur'ani wa thulusul lin nawmi wa thulusul lis salati zai fara da katin al-qur'ani a farkon dare daga nan sai ya kwanta ya bacci daga nan sai ya tashi ya sake yin sallah wa kana yaqumu akhiral layl qiyamul laylin shi a ƙarshen dare yake wa akhbarana isma'il ibn abi bakr al-muqri qala haddathana ahmad ibn hanbal ahmad ibn ibn ahmad qala haddathana abu nu'aym al-hafiz qala haddathana abdullah ibn muhammad ibn ja'far qala haddathana wannan shine abu shaykh yana al-asfahani Abdullahi ibn Muhammad ibn Jafar Abu Sheikh al-Asfahani ken wancan kuma dama dalibin shi ne Abu Nu'aym qala hadathana Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Hasan qala sami'tu rabi ibn sulaiman rabi wannan babban dalibin imamu shafi'i din wanda shafi'i yake cewa da zan iya da na bude kwakwalwarka na zuba maka karatu an ce da bai da kokari amma na ci yasa sai da ya iya shafi'i kan biya mai karatu su daya kafa 40 bai iya ba Arabi ibn Sulaiman al-Muradi shi ma Shafi'i wankan gawa ma Allah ya gafarta musu gaba daya yaqulu kana ash-shafi'i qad jazza al-laila thalathata ajza'i al-imam ash-shafi'i al-mutallabi Muhammad dan Isma'il dan Idris ya kasance shi ma yakan raba daren shi gida uku al-thulusul awwal yaktub farkon dare malami ne dama marubuci sai ya zauna yayi rubuce rubucen shi yayi bincike binciken shi ya rubuta abin da zai rubuta na littafi ko na sharhi ko na wata ka'ida ta ilimi ko wani preparation na darasin da zai gobe ya gama rubuce-rubucen shi wasu sani yusalli bangare na biyu kuma sai ya tashi sai ya ibada wasu salisu ya namu na ƙarshe kuma sai ya bacci maka lura ga kuma kowa yanzu ana nuna mana wasu samfur ne na salon ibada da kamar da muka faɗa kowa ya bi salon da zai dace da ɗabi'arsa da yanayin aikinsa ya yi abin da zai iya kaga imamu shafi'i duk da ayyukan rubuce-rubuce da karantarwa da kuma irin rigingimin rayuwar da ya samu kanshi a cikin wanda suka tara samu shi zama gari nawa ya zauna ƙasar Yaman daga Yaman ya kuma yankin Hijaz ƙasarsu ta asali daga nan rigingimu na siyasa suka tara samu shi ya dawo Iraki daga Iraki ya sake tafiya ƙasar Misra inda ya rasu duk wannan bai hana shi yawan ibada ana ana ambatan shi a wajen yawan ibada da yawan ainihin wato ayyuka na alkhairi Allah ya gafarta mishi wani yana cikin tafin manaƙibu shafi na limamul bai haƙi da kuma shu'abul iman da shi bai haƙi irin da tarihul islam kuma hikaya ce sahihiya kamar hasken rana قال اخبرنا ابو منصور القزاز قال حدثنا ابو بكر بن ثابت خطيب kenan ko قال حدثنا ابو طالب عمر بن ابراهيم wannan ibn hamama babban malami ne shi قال حدثنا عياش ابن الحسن بن عياش قال حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال أخبرني زكريا ابن يحيى زكريا الساجي شنو أنا زكريا ابن يحيى بابا مالمي ne shi ma marubuci قال حدثنا محمد ابن اسماعيل wannan Muhammad ibn Isma'il at-Tirmidhi ne ba Bukhari naka da kake sunan ne iri ɗaya kai Muhammad ibn Isma'il as-Sulami mutumin Tirmidhi qala dasani Husain ibn Ali qala bittu ma ash-Shafi Husain dan Aliyu shi ma alkarabisi kenan Hussein alkarabisi yana daga cikin manya-manya malam fikiwa a garin Bagadaza kuma ɗalibin Imam Shafi'i ne wanda ya basu a Bagadaza zai da zai tafi ƙasar Iraki ƙasar Masar yace bittu ma shafi ma shafi'i gaira lailatin na sha kwana da Imam Shafi'i ba sau ɗaya ba sau biyu ba yanayin karatu ko tafiya ko makamantansu sukan kwana tare da malam fa kana yusalli laila ya kasance yana yawan sallar dare fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayata amma duk raka'a bai wuce aya 50 baya irin tsawaitawa da yawa yakan yi aya 50 50 ne fa idza akthara fa mi'a in ya yawaita shine ya kai aya 100 kuma abin fahimta ne wannan kaga tunda yayi rubutu farkon dare wataƙila akwai gajiya akwai fatigue rubutu aikin kwakwalwa ne yana gajiyar da mutum don ya tashi sai ya sallar shi madaidaiciya to abinda zai iya yi kenan sai kai haka abinda zaka iya fiye da haka sai ka kara wannan isnadi ne kyakkyawa shi ma yana cikin littafin tarikh madinatu bagdad na khatibu da ibnu asakir a cikin tarihu dimashqa haka nan baihaqi a cikin littafin manaqib shafi'i da kuma cikin ma'rifatu sunan nashi da ta waɗannan hanyoyi zuwa ga zakariya saji wa alam anna fi'ila dawuda alaihi salam ahsanul kulli wancan na farkon da aka ambata wanda annabin Allah Dawuda yake ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada recommendation akai ya fi kowanne falala in zaka iya shi shine mafi falala fa inna fi nawmi akhiril layli fa'ida wannan baccin da zaka yi bayan ka kwanta bacci ka tashi kai ibada ka sake yin wani dan bacci koda na minti 20 ne ko 30 kafin a kira sallah yace to wannan yana da fa'ida sosai me ita izhabun nu'asi fi awwalin nahari shi zai hana ka ji bacci idan gari ya waye ka je aji kuma kana bacci ka kwana sallah ka kwana karatu ka zo aji wani sai an raba takardar jarabawa ya fara gingimi ko direba ne kai za ka je ka hau abin hawa wani akan babur ma sai ya gingimi balantana kuma mota kaga kuma sai abu ya zo ya rikici ka kwana sallah kuma ka wuna police station ka je ka buge wata mata kaga gara ka dan samu ka ƙara yin baccin nan koyaye ne zai sa ka ji nishaɗi in gari ya waye na yin ayyukanka da ka saba ba za a ganka da kasala in gari ya waye ba wa qillatu sufratil wajhi allati tu'lamu bisahar da kuma a ga fuskar ka tayi yalo idan ka yayi jazira haka kamar ka sha wiwi wani wani ka san da ka kalle shi za gane wani ya kwana bai bacci ba fuskar shi tayi abusan kamdarira da an ganka an san kana da damuwa to abin da ke hana wannan damuwar shine bacci na biyu din bayan ibada kuma zai rufe zai rufe kofar duk wani abu na riya kaga ba wanda zai gane me kai ba wanda zai gane kai ko ba kai ba kamar ango ne zai je gama duk sharholiyar shi ya fito ya wanka ya fuska ko wanda ya gane abin da da daddare sai dai an gama ta shi da ciki an san cewa dole dai ba a zo ta sha ba amma idan ya fito aka ga jambaki a leɓen shi a jikin gemun shi ko aka ga wani tambari a jikin farar rigar shi har ga dan san algatumala a ce algatumala rigar nan fa ta yi da ta algatumala kuma ba a canza ta ko a ga irin wannan da ake ce mishi wani abu da mata suke shafawa din nan ne kamar kyalli-kyallin nan sai kawai a gan shi a gemun ka aran ma ka fito da safan nan aga ba ba ba da kun asiri asirin ka ya to Allah ya kyauta to da baka ba za a gane abin da kai ba cikin dare in wani ya ganka kana gengedi shedan bakan san da ya zuga kai ce wallahi sallah ne cikin dare daga nan sai ya ta shigo maka sai aikin ya baci amma babu wanda ya gane me kai sai ka zauna lafiya kuma za ka ji nishaɗi next dare amma idan kai ta yin sallah har daga wurin sallah kawai asubahi ta yi sai sallah asubahi to za ka samu irin wannan kasalar ta biyo baya za ka ga galibin masu yin kiyamu da na azumi wannan shi faruwa da su yanzu daga yau din nan za ga mutane wuni za su dinga yi suna bacci saboda sun yi sallah oba wani ko asuban ma baya samu to da kai sallar dare kuma baka samu asubahi ba gara kai baccinka ka samu asubahi saboda ita ce asalin wanda Allah ya daura maka wallahi wani sai wani sai a kira azhar ma bai farka ba ku duba tsawon lokacin fa daga safiya zuwa azhar wajen awa biyar wani bai ware ba saboda ma jikin shi bai saba ba na azumin ne ya kokari ya je yayi kuma aka je aka yi ta ta wuce misali za zai je ta bacci shi da ya samu hankalin kanshi sai wajen la'asar to ba dole ka ganshi gobe a masallacin ba da haka sai limamai sun zama suna da zama suna da fikihu na gane me ya kamata a yi sallan nan da aka yi awa biyu awa ɗaya da rabi ta isa wanda yake son ƙari ya je ya ƙara da kanshi duk sanda zaka mutane sallah kai musu abinda gobe za su ji nishaɗin dawowa kar ka wuce musu kimar abinda abin nan an ce wani limami wai saboda an mai gyara ya ji haushi kawai sai da ya soke bakara a raka da haba jama'a wani irin rashin to sallah da haushi yake yin ta wai ya gwada musu cewa har da fatana na aka ce me yasa yace ai ina son na muku ta haddan na akwai ta kaga yanzu ba dan Allah yake bake Allah ya kyauta albabu thalisu ashara fi fadli nisfil layli wa man kana yaqumu falalar rabin dare mun ji falalar thulusin dare ko to sai kuma falalar rabin dare da kuma wanda suke haka qadru wina an ibtida'a qiyam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana nisfal layli wa an dawuda alayhi salatu wassalam annahu kana yanamu nisfal layli thumma yakum mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi farkon kiyamul layli din sa yakan fara shi ne daga rabin dare haka nan kuma shi ma Dawud alayhi salam yakan fara shi daga tsakiyar dare wato da Annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya fada kuma haka yake aikatawa kuma haka sauran ɗan uwan shi annabawa suke aikatawa yana da kyau mu fahimci cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama kamar da karatun farko shi kiyamul layli a gun shi farilla ne da azumi ko ba da azumi ba da azumi ne ya fito yayi a cikin masallaci har mutane suka bi sallar shi din nan kwana ɗaya, biyu uku masallaci ya cika makil ya kasa ɗaukan mutane daga nan sai dai na fitowa saboda tsoron kar a faranta mana kuma ya faɗa ya ce na ki fitowa ne ba wai dan ban san abin da kuka yi ba sai dan kada a faranta mu kuma ba za ku iya ba sai ya koma yana yi a gida amma a gidan ma bai canza yadda yake ba sannan kuma shi sa zaka ji disan da za a ambaci na azumi sai a ce yana tada mutan gidansa su ma su amma idan ba da azumi bane yakan yi kayan shi ne tunda shi a gunshi farilla ne kamar yadda sallah azza take farilla akan ka shi haka Allah ya kara mishi nafilatul laka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar dare wadda take wato daga tsakiyar dare qala akhbarana abdul wahhab ibn mubarak qala haddathana abul husain ibn abdul jabbar qala haddathana muhammad ibn ali ibn al-fati qala haddathana abul husain ibn al-khimimi qala haddathana ibn safwan qala akhbarana abubakar al-qurashi ibn abi dunya kenan ko muna ta jin shi a isnadi qala haddathana khalaf ibn hisham qala haddathana abu awana malamin su abin nan su su su muslim an abdulmalik ibn umair an muhammad ibn al-muntashir an humaid ibn abdurrahman an abi hurairata anna nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace inna afdalas salati ba'da al-mafruda salatun fi jawfil layl nabi sallallahu alaihi wasallama yace mafi falalar sallah bayan farilla ita ce sallah wadda ake cikin tsakar dare wa kadhalika rawahu jundabun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakanan jundab shi ma ya rawaito wannan riwaya tana cikin sunan kubra ta al-baihaqi da mujam at-tabarani al-kabir da awsat da kitabut tahajjud duka sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa haka ya fadi wa qala al-qurashi wa haddathana abubakar al-bahili qala haddathana ibn akhi ibn ibn abi adi an shu'ba an ya'la an yazid ibn talq an abdurrahman ibn al-bailamani an amr ibn abasa qala qultu ya rasulullah hal min sa'atin min sa'atin layli aqrabu ila allah min sa'atin ukhra nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin akwai wata awa cikin dare wadda tafi wata awan wani time da yafi wani kusanci zuwa ga Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace jawful layli al-akhir tsakiyar dare na ƙarshe wannan isnadi da'ifi ne saboda Yazid ibn Talq yana da rauni ba a kafa hujja da shi kamar daro kotun yake faɗa kamar da ke cikin mizanu da ita da amma dai magana tabbatacciya ce cewa ƙarshen dare din ya falala fiye da farkon shi kamar da Umar ma yake faɗa yace wallati tanamuna anha khairun wanda za a yi bacci a tashi a yi tafi alkhairi قال حدث قال القرشي وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا بن المبارك قال حدثنا الأوزائي عن حسان بن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها Nabi sallallahu alaihi wasallam yace raka'a guda biyu waɗanda bawa zai tashi ya sallace su cikin duhun dare sun fiye masa alkhairi fiye da duk abin da ke cikin duniya da ita kanta duniya walaula an ashqa ala ummati la faradtuha alaihim da ba dan kan na tsanantawa al'ummata ba da na farlanta musu wata sallah ta shida kenan cikin duhun dare wannan isnadi ne da'ifi a shekul albani ya rauna tashi a cikin silsilar da'ifa lamba hadisi na 3648 malam ya sake cewa wa akhbarana a ibn al-husayn qala akhbarana ibn al-mudhhibi qala haddathana ahmad ibn ja'far qala haddathana abdullah ibn ahmad qala haddathana abi ahmad dan hanbali kenan قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا عوف عوف ابن ابي جميله عن مهاجر ابن ام مهاجر ابي خالد شنو مهاجر ابن مخلد kenan ابو خالد shi kuma yace qala hadathani abu al-aliya babban malamin nan na qira'a abu al-aliya qala hadathani abu muslim al-jazmi abu muslim jazmi qala qultu li abi dharr wannan tabi yace na ce wa sayyidina abu dharr al-ghifari yana daga cikin manyan sahabbai da suka shahara da ibada cikin dare na ce mushi ayyu ƙiyamin laili afdal wane ƙiyamun laili ne fi falala ya kai malam abu zarri ƙala ya ce ƙala abu zarrin sa'altu rasulallah sallallahu alaihi sallama kama sa'altani na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda ka tambaye ni shakka aufun faƙala sai ya ce jaufun lailin gabir au nisfun laili au wa ƙalilun fa'ilu aufu ne ya shakkan wani kalma malamin ya faɗa shin ya ce jaufin lailil gada cikin tsilalin dare na ƙarshe au nisfin laili ko tsakiyar dare yanzu an ce tsakiyar dare daga yaushe za a lissafa ke sha biyu sha biyu zuwa ɗaya don dare faɗa zarar rana ta faɗi ne yawanci an ce dare sai muka kamar sai an je ƙarfe goma wannan irin daren 'yan shi'a kenan amma dare yanzu ko lalatul kadar da ake magana da zarar na ta fadi an fa shiga ka fara ibada ka tun daga lokacin kai ta sosai ana shan ruwa dare ne sumatun musu yama ilallayi daga nan za ka fara ibada ka tun ka kirga misali yanzu rana ta faɗi shida da arba'in watakila alfijir na ketowa biyar da minti ashirin to za ka samu wajen awa sha uku ko to ina ne tsakiyarsu sha ɗaya da rabi sha biyu ko daga nan za ka yi ibada ka ka riski rabin dare idan ka yi ibada zuwa karfe ɗaya biyu sai ka koma ka yi baccinka wannan abin faya da sauki malam mutum ya saba wa jikin shi yana da sauki kawai kai ma jikinka riyada ne har ya saba har ya saba duk wahalar abu idan jikinka ya saba sai ga ba komai bane ah yace wa qalilun fa'iluhu amma yan kadan ne mutanen da suke yin wannan aiki yan kadan ne yan hikin nan ne wa qad rawahu abul khald abul jald abul jald ya ruwaito shi ah an abil aliya faƙala fihi ya ce sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa alaihi sallam na tambayi ma'aiki rana mace a gari shi cewa ayyu salatin afdal wace sallah ta fi falala ƙala sai ya ce nisfin laili wa ƙalilun fa'ilu rabin dare kuma ‘yan kaɗan ne suke yin haka wannan yana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal yana kuma cikin littafin al-kubra a sunan al-kubra ta limamu abu Abdurrahman al-Nasa'i da littafin Fadlu Qiyamul Layli na Al-Ajurri mai littafin mu na aqida ko da kuma Al-Baihaqi shi ma ya fitar da shi a cikin Asnan al-Kabir sun fitar da shi ta hanyoyi daban-daban waɗannan mutane sun fitar da shi zuwa ga ta hanyar Ishaq ibn Yusuf al-Azraq zuwa ga Auf al-Arabi zuwa ga Abu Makhlad zuwa ga Abu al-Aliya zuwa ga ainihin wato Abu Muslim daga Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mishi haka to sai dai ya zo da wancan mutum Muhajir ibn Makhlad wanda akwai sabani game da shi wasu sun wasaka shi wasu kuma suna da maganganu akan sa kamar su Yahya ibn Ma'in da haka a jumlace abin da za a iya cewa shine isnadin kyakkyawa ne insha Allah isnadin kyakkyawa ne eh sallah cikin dare daga rabin dare ya fi falala قال أخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك قال حدثنا أبو الحسين ابن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن علي بن الفتح قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر القرشي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa fa qala yace ayyu salati afdal wace sallah tafi falalala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai annabi yace mishi jawful laylil awsat tsakiyar dare tsaka tsaki an ba farko ba akai karshe ba kaga dai shine dai tsakiya qala yace ayyu du'a'i asma wace addu'a ce Allah ya fi ji qala yace duburul maktubati a ƙarshen sallolin farilla a wannan hadisi hadisi ne tabbatacce duk da yake wasu malamai sun sun abin nan sun ce shazi ne ibnu abi dunya ne ruwaito shi kamar da muke gani anan da kuma al-imamu tirmidhi a cikin jami'in sa da al-imamu nasa'i a cikin al-kubra ta hanyar ibnu jurai zuwa ga abdurrahman ibnu basit zuwa ga abu umar talbahili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin malaman da suka yi ta'aqibin tahsin din da Tirmidhi hadisin akwai al-Imam Ibn Hajar a cikin Nata'ijul Afkar takhrijin da yayin littafin al-Azkar na An-Nawawi Ibn Hajar ya karanta da littafin yayin majalisai ne na karanta da littafin to a majalisin yana musu takhrijin duk hadisan takhriji tun daga isnadi tun daga kanshi zai juna ya tafa zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan mujalladi biyar natayijul afkar fi takhriji kitab al-azkar na al-imam an-nawawi kin to a ciki yayi yayi ma abin nan wato al-imam at-tirmidhi ta'qibi saboda wasu matsaloli da suke cikin isnadin daga ciki akwai cewa shi Abdurrahman ibn Sabit bai ji karatu daga Abu Umamata al-Bahili ba da kuma an'ana ta ibn Jurais da kuma shuzuzi da yazo a cikin riwayar to amma matanin yana da yana da ainihin mutaba'at shine sallah tsakiyar dare da kuma addu'a a a bayan sallolin farilla duk da kuma nan kuma malaman fiqh sun yi sabani mai ake nufi da bayan sallah dubur in kun tuna mun karanta a cikin zadul ma'ad al-imamu ibnu al-qayyim shi ya karkata zuwa ga cewa dubur din shine kafin ayi sallama kafin ayi sallama a cikin tahiya anan ake yin addu'a kuma ya ta kawo abin da ya goyi bayan ra'ayin wannan magana ta shi wasu malamai kuma su kuma sun kamar ma'asharul malikiya su kuma suna ganin cewa ana nufin da zaran an idar da sallah da zaran idar da sallah za a yi addu'o'i to sai kuma waɗanne irin addu'o'i addu'o'in da ake yi waɗanda aka saba yau da kullum na azkar almashru'a su tasbihi da sauransu ko ko addu'o'i na buƙatu da mutum yake da su magana mafi inganci shine zaka yin kowace addu'arka bayan sallah akwai da ake a cikin sallah akwai da ake yi in an idar da sallah duka zaka yi abinda aka hana abinda ba daidai ba shine addu'a jama'iyya ga mu kuma galibi yanzu sai mutane ma duka suka daina yin addu'a wannan jama'a ta'annuti ne muke wa kanmu mutane sun daina addu'a a bayan sallah addu'a ce ake yi a bayan ayyukan alkhairi babu kamar sallah ko da ba za ka yi wata addu'a ba gaba ɗaya ka tabbatar kana yin azkar ɗinka wannan abin da muke yi ina nufin mu galibi ahlus sunna da zaran ida da sallah kawai ga mutum ya fice gaskiya kuskure ne kuskure ne sosai kuma asara ce muke wa kawunan ka tsaya ka yi tasbihi da ake yi a natse ka yi saurin zikirori da ake yi ka yi addu'o'inka ka nemi biyan bukata a wurin Allah domin damar su ma zikirorin addu'o'i ne wannan gaggawar da muke yi kawai mai tafacewa ba ba ba natsuwa gaskiya kuskure ne kuma asara ce Allah ya kyauta wa qala al-qurashi wa haddathani muhammad ibn al-husayn قال حدثنا أبو إسحاق مولى بني هاشم أم مزرع ابن, ابن أبي موسى القرشي أم فرقد السبخي قال قال أبو داود قال داود عليه السلام نبو داود هنا تشوى ربي أي الساعات أقوم لك يا الله وانا لوكتيني يكمات نميكي نيمك إبادة yana yana yana roƙon Allah yana neman Allah ya nuna masa qala fa'auha ilaihi sai Allah ya mushi wahayi cewa niskun laili tsakiyar dare idan namal ƙanituna idan masu wato neman bukatu waɗanda suke neman bukatu tun wuri suka yi bacci walam ya ƙun ba'adun mutahajjiduna masu tahajjudi ba riga sun miƙe ba wal mustaghfiruna da masu neman gafara wato ‘yan can asubahi kenan sai su riske ka kana ibada ka riga su wani yana cikin tafin ibn abid duniya mai suna wato a tajir da kiyamun lai daidai suna ƙara tabbatar da falalar yin ibada ɗin cikin dare wa ƙala al-ƙurashi ƙurashi ya ce wa haddasani muhammad bin hussein ƙala haddasani hakim bin ja'afarin ƙala haddasana assam ibn talq al-tufawi mun ji magana a kan shi cewa yana da rauni ko ƙala ya ce ƙala al-hasan al-basari wasa alahu rajulun Al-Hassan ibn Abin Hassan Al-Basri babban malamin nan cikin wato malaman tabi'ai Allah ya gafarta mishi ɗaya daga cikin manyan waliyai yace wasu alahu rajulun wani mutum ya tambaye shi ce ayyul qiyami afdalu Allah shi gafarta malam wani lokaci ne na dare yafi dacewa a tashi ayi ibada qala yace jawful layli al-ghabir yace tsakiyar dare mai wucewa idza nama man qama min awwali wanda yayi qiyamul layli a farko ya riga ya gama ibadarsa yayi bacci wato wanda aka yi sallar isha ya tsaya ya shafa'i da wuturi yayi zikirori ya koma gida yayi alula ya kwanta bacci kaga wannan yayi ibada farkon dare kenan walam yaqum ba'du man yatahajjadu fi akhiri masu tahajjudi a ƙarshen dare ko ba su riga sun miƙe ba fa inda zalika nuzulur rahman wa hulwatul maghfira a daidai lokacin ne lokacin sauka Allah ubangiji madaukin sarki kuma lokacin ne akwai dadi na samun gafara daga Allah ubangiji ah daka sai a sai a bada himmakin wannan ma yana cikin littafin ibnu abid dunya at-tahajjud wa qiyamul layl wa akhbarana ibn nasir qala haddathana abdul qadir ibn muhammad قال حدثنا أبو الحسين أبو الحس... حدثنا الحسن بن علي التميمي قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليا إسماعيل بن عليا قال dama Ismail dan Ulayya malamin Imam Ahmad ibn Hanbal shine wanda mun shakaran tarihin sa wanda baban su matafi yazo yayi aure ya haifi aya uku ya tafi ya tafi shi ya ci gaba da kasuwancin shi ba sake jin labarin shi uwar ta su tace Ulayya ta ci gaba da kula da su an ce malamin ma bai so ana ce mishi dan Ulayya har ya taba yin Allah ya isa mun karanta an ku tuna cikin sura Lamin Nubala amma zabi ya ce ba komai ana iya fadi saboda ga yana ana cewa ibnu ummi abdin dan an danganta mutum ga mahaifiyar shi ba matsala bane ana cewa Isa ibn Maryam da shi bai da uba ne ana ana iya danganta mutum da da uwarsa annabi ya ce ma ya ce ma Abdullah Mas'ud ibnu ummi abd yace wanda ke so ya kanta Qur'ani gaddan tsariyan kama unzila fal yaqra bi qira'ati ibn ummi abd saboda kada an danganta mutum ga mahaifiyar shi ba laifi bane kai ya ja waccan ayat cewa ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ba mahallin ta bane ko mun gane ci da ko yayi Allah ya sabbata bata hau ba za iya ci gaba da ci mishi ibnu ulayya Allah ya gafarta musu gaba daya qala yace haddathana salih ibnu rustum salih ibnu rustum al-muzani kenan mutumin kasar basra ana abdullahi ibn abi mulaika qala sahibtu ibn abbas min makkah ila al-madina wa kana idza nazala qama shatara al-layli yurattilu wa yukthiru fi dhalikum fi dhalikum an-nashija ya ce mun yi tafiya tare da abdullahi ɗan abbas a hanyar makka za mu koma madina sun je sun yi wata sabga ko umara ko makamanci haka za su koma madina tafiya ta kama su wa kana idza nazala duk inda ya yada zango idan dare aka yada zango za a yi bacci domin tafiya ce a lokacin mako biyu ake tsakanin makka da madina tafiyan mako biyu ce inda irin yadda suke yin ta hankali hankali har mutum ya isa wanda ya gaggawa ya isa a kwana goma to wa kana idza nazala qama shataral layli yurattil idan ya yada zango sai ya tashi cikin dare yana karatun qur'ani dalla dalla yurattil ba so ai ta wannan karatun a gurguje haka ba a gane me ake a a karanta dalla dalla a karanta abin da ya sawaka shi yafi wa yuksiru minan nashiji kuma zaka ji yana yawaita kakarun kuka yana yawaita kamar zai yi kuka haka kuka na bujiro mishi saboda tadabburi da yake yi yana lura da ma'ana alkur'ani kuma masanin alkur'ani ne na yankan shakku saboda za a ji yana yawan kuka to kaga wannan na nuna cewa hatta a halin tafiya mutanen kirki da suka saba da ibada ba sa fasawa kare kare zan maka uzuri dan kai tafiya shikenan sai kai tabbaci kace ai sallah ma an rage maka a idan ka kai inda za ka kai ko kana kan hanya ko ka samu hali duka furas ne na ibada waɗanda kuma duk wanda ya istiglalin su ya ci more su to shi zai more su yanzu kama wannan kwanakin da suka rage ne gaba yanzu in ka biye ma masu surutu da hayaniya da ƙoƙarin sai sun kawo mutane shugaba babu abin da za ka samu akwai wanda suke akwai mutane wanda sun tsani ta hajji har a cikin ahalus sunna akwai su ba sa son wannan ibada ta tahajjudi yanzu su ta kawo maganganu da shubuhohi da tsoratar da mutane cewa ai ai kaza kaza to kaka biye musu waɗannan kai dai kai sallaka ko kuma kai dan Allah kar ka biye mu wannan surutun za a yi ta yin shi ba za a fasa in ka biye musu kuka ce za ka daya sai ka musu raddi ko sai ka je facebook kai musu comment duk ba ta lokacin ka za ka yi kai dai fasda bi ma tu umar in kana neman asalin sallar da annabi fa yi ita ce tahajjud in ka kalla da kyau ka kalla adabiyat din shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi sallar shi dama can sai an yi dare dare yayi dare sannan yake wanda ake a farkon dare ta tarawe wannan sayyidina Umar ne ya sunnanta ta ga ya ayyuhan nasu ko ba haka bane sayyidina Umar ne ya sunnanta ta ya kalli ya kalli yanayin mutane kuma sabai basu mishi inkari ba aka karba aka ci gaba da yi kamar sai ka zo ne da ya buɗe bakin shi ya ce ai tarawih ita ce sunna tahajjudi bid'a in har za a bid'antar da wani abu a cikin su to tarawih ta cancanta a bid'antar in har za a bid'antar misali domin dai cewa wai annabi bai tahajjudi ba wannan kiran ƙarya ne da kuma rashin adalci a cikin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahajjudi ko da yaushe saboda haka jama'a a tashi ayi tahajjudin a tashi karka biye ma wani dan surutu kar kuma ka biye ma nauyin jikinka kamar yadda muka ji a baya kuma a rage cimaka an sha ruwa to kar kai ta dubga abinci wannan alalan da sufiya da suke rabawa ka rage ɗiba shi yana sa bacci wake ne bacci yake sa ko ka je ka samu wata fara ka cusa ta ka cusa ta ta danne ma cikinka ko kuma duk abin da ka gani sai ka ci ka ci alalle ka ci kosai ka ci dabino cikinka zai birkice an jima ka an jima ka na cikinka zai birkice babu abin da za ka iya amma ka ci abu ƙanƙani wanda zai wadace ka kuma ba zai baka dama ka ji nauyin jiki ba shikin babu laifi mutum ya yi a gida idan zai iya musamman da iyalanka ka tashe su kamar da sallallahu alaihi aka ce yuqi aiqaza ahlahu ka tashi iyalanka mun ji ana akwai wanda suke da iyalansu sai ka yi da iyali amma ka fito cikin jama'a ya fi saboda sha'ira ce daga cikin sha'air na ramadan a ramadan a taru a yi a masallaci shine sha'ira amma wannan bai hana wani wanda yake so ya yi muraja'ar haddasa kuma shi ba limami ba ne bai hana shi ya zauna a gida ya waɗannan kwanakin duk abin da ake yi ka ci gaba da yi kakka fasa don da tilawa da istighfari ne da hailala da salatin manzala sallallahu alaihi wasallama da sadaka da kyauta duk abin da ake da na watan azumi a yi shi kuma ga ƙari to haka kuma itikafi itikafi za ga kusan yana nema ya zama me za a ce ne irin sunan mahajura sunan ya tsana nema ta mota sunan mahajura ya kamata mutane su ci gaba da ra'ayi itikafi sabanin da aka yi game da ra'ayi a wani masallaci ko ba za a yi wannan wani abu ne daban na masalar karatu ba shi bane amma yana da kyau mutane su ci gaba da raya ibadar itikafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin ta duk shekara a rayuwarsa da kwana 20 ma yake daga baya kuma kwana 10 da da aka turo mala'ika ya ayyana masa cewa daren da kake nema yana cikin goman ƙarshe sai kuma yana yi yana yi tare da matan shi yana yi tare da sahabban shi baya fasawa da haka jama'a sai an kiyaye waɗannan kuma yin sai ka lissafa daga farkon wata zuwa yanzu da mai da mai kai ya kamata ka lissafa ga mai kai sofa shin sofa so good ne ko sofa so bad za ka iya ɗaukar matakin gyarawa ko matakin ƙarawa ramadana da kake ganin shi da ba yanzu yau fa ashirin sai ka ga kamar kafin ka ce ashirin ɗin ma ya wuce yaushe yaushe ake za a ga wata za a ga wata sati na zagayewa da an yi juma'a za ka kawai an fara shirin sallah an fara rigima da teloli da masu sai da iyadin hijabi an manta da ibadar ma za ka ga kuma mutane hankalinsu ya koma kan sallah gabaki ɗaya so da ka yi ƙoƙari ya kai ɗan uwa a wannan kwanakin ka ribaci abin da za ka ribata ka yakata saboda kwanaki ne masu matuƙar falala yanzu yau ɗin rana ta faɗi ta iya yiwa laitin ƙadari jibi ta iya shi ne haka dai har zuwa har zuwa 29 to kai kokari a ce duk waɗannan dararakun ana kana samun hali kai bauta kai ibada ka nemi kusanci ga Allah ka nemi gafarar zunubai ka mika bukatunka zuwa ga Allah ubangiji madaukin sarki sai ka ga abubuwa sun yi haske insha Allah za mu saurara anan saboda ƙurar lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله